Masu sauraro lokaci ya yi da za mu saurari tafsirin Alƙur'ani mai girma daga masallacin Masjidil Fadimatu Zahra da ke Bypass Gombe daga bakin Sheikh Naziru Idris Bypass. Honorable Ustaz Yunusa Abubakar dan majalisar tarayya mai wakiltar mazabar Yamal Tadeba ya ɗauki nauyin kawo muku. A yi sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق أو له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العزيز ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العزيز قالوا إن يسرق فقد سرق كله من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون فإنوا منا في قبل ذكرا في قصة النبي يوسف to mun tsaya inda annabi yusuf ya sa aka aka kira su bayan ya zo sun yi awu su yan wannan nasa a wurinsa to shi kenan sai ya ɗau kwanon awunsa sai ya sa a cikin na ɗan uwansa ya sa aka sa a cikin ɗan uwansa shaƙiƙinsa binyaminu kenan bayan sun tafi sai ya sa a kwale mai kira ya kira mai shela ya yi shela ya ce su ɓarayi ne to su suka ce me suka sata me kuke nema suka ce muna neman kwanon awu na sarki da aka sace aka zo dai aka bincika kayayyakin nasu aka samu a nakanin nasu shi binyamin to da ya kama binyaminin da wannan amma duka da izinin Allah ne Allah ne ya masa izini yayi haka din saboda ya samu ya dan uwan nasa ya dawo kusa da shi to bayan an zo an bude abincin kowa a cikinsu ba a samu ba da aka zo na binyaminu shaƙiƙinsa sai aka samu shi nan da aka samu sai aka ce to me hukuncin da za a yi sai suka ɗau hukuncin annabi yaƙubu shi annabi yaƙubu a hukuncinsa idan an idan ka kama mutum ya maka sata to sai ka riƙe shi ya dawo bawanka saboda satar da ya maka amma hukuncin shi sarkin misra ba haka ba ne shi sarkin misira hukuncinsa idan an kama barawo to sai a ɗan daddake shi sannan kuma sai a sa masa tara a ninka masa abin da ya satan sai a ninka kuɗin abu sai a karɓa to sai annabi yusuf allah ya shirya masa sai ya ji shari'ar annabi yaƙubu ba mahaifinsa kenan sai za a kama ya kama ɗan uwansa binyamin kenan ya dawo kaman bawa a wurinsa amma wannan duk Allah ne ya shirya masa haka saboda ya samu dan uwansa ya dawo kusa da shi to shikenan sai su wa'annan sauran yan uwan nasa su guda goma kalu sai suka ce in ya sarik faqad saraka kullahu min qablu a to in yayi ma ya satan a to ai dan uwansa ma yayi satan kafin wannan lokacin wato suna nufin annabi yusuf wai shi ma ya taba yin satan to abinda suke cewa ya yi satan ba wani abu ba ne akwai lokacin da akwai mijin kakarsa ta ɓangaren mace to sai ya kasance yana bauta wa gunki to annabi yusuf shi kuma baya so a bauta wa wani allah to sai ya je ya ɗauke gunkin ya je ya halakar da shi to shi ne suke cewa ya yi sata wasu malaman tafsiri kuma suka ce ba wannan ba ne akwai wani janjani na annabi ibrahim janjani abin da ake daurewa a in an sa riga za a daura ana ce mar karraba amma da hausa dai janjani ake ce masa ko to shi kenan na annabi ibrahim ne to akwai yar annabi yaqubu shi mahaifin annabi yusuf din to yana wurinta wannan janjani na annabi ibrahim din tana rike da shi kaman kaya ne nasu na tarihi na gidansu to ta kasance tana son annabi yusuf da gaske annabi yusuf yana wurinta to sai shi annabi yaqubu sai ya nemi lalle lalle annabi yusuf sai ya dawo wurinsa saboda shi ma yana son sa ta rasa hilar da za ta yi ta riƙe annabi yusuf to sai yana bacci sai ta ɗauko wannan karraban wannan janjamin sai ta ɗaura masa ta cikin rigarsa da ta ɗaura masa cikin rigarsa sai ta yi ta cikiya ta ce Allah waye ya ga karraba na karraba ta ta ɓata wato wannan janjamin na annabi ibrahim aka yi ta dubawa ba a samu ba sai ta ce ku binciki annabi yusuf to shi kenan da aka zo aka ɗaga rigar annabi yusuf sai aka samu karrabar a ɗaure ta a jikinsa sai aka ce shi kenan ya yi sata daman hukuncin wanda ya sata a addininsu to sai ka rike shi ya dawo bawanka to kaga ta samu ya ta yi hila ta samu yadda annabi yusuf zai zauna a wurinta to ya zauna a wurinta har sai da ta rasu sannan ya koma wajen babansa annabi yaqub ya ci gaba da renonsa to wannan ne suke cewa wai idan shi binyamin ya yi sata to ai dan uwansa ma ya yi sata kafin wannan lokacin fa asarraha yusuf fi nafsihi annabi yusuf sai ya ɓoye a cikin zuciyarsa walam yubbiha bai bayyana musu ba sai ya ce antum sharrun bakana ku ne ku dai da kuke cewa annabi yusuf in ji annabi yusuf fa amma a ɓoye faɗa a cikin zuciyarsa yake cewa antum sharrun bakana ku dai ku kuka fi sharrin wato makami ku ne mafiya sharrin mazauni ai kafin annabi yusuf din ku ce ya yi sata ai kuma kun sace shi a wajen babansa kuka je kuka jefa shi a rijiya saboda haka ko kuka fi muni ba annabi yusuf ba amma walam yubdi halahum bai bayyana musu ba sai koye abun a zuciyarsa ya faɗa na'am wallahu alamu bima tasifuna wallahu allah alamu shine mafi sani bima tasifuna da abun da kuke ambatawa cikin lamarin annabi yusuf na'am قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين shikenan sai yan uwan annabi yusuf din gaba ɗaya sai suka haɗa kansu sai suka samu annabi yusuf suka ce ya ayyuhal aziz ya kai wannan sarki mai girma inna lahu aban shekan kabira shi wannan bilyaminin wadda aka kuka kama dinnan kuka ce yayi sata iyafa da uba uban nan nasa kuma tsoho ne mai girma shekarunsa suna da yawa yuhibbuhu aksara minna yana son sa fiye da yadda yake son mu kuma yana ɗaya da kewa in ya ganshi saboda dan uwansa da ya taɓa tafiya ya halaka su wasan da shi suke magana saboda dan uwansa da ya tafiya ya je ya halaka a jejin nan to sai yana ebe masa kewa kullum yana rike da shi saboda haka fa kus ahadana makanahu muna so dan Allah ka riki daya a cikin mu ka zabi kowaye a cikin mu ka rike shi maimakon shi wannan din inna nareka minal muhsinina hakika mu muna ganin ka cikin mutanen kirki masu kyautatawa fi af'alika cikin ayyukanka na'am قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون قال معاذ الله أن ناخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون sai annabi Yusuf ya ce ma'azallah Allah ya tsare mu a uzu billahi kenan anna akuza illa man wajadana mata'ana indahu Allah ya tsare mu mu kama wadda ba mu samu wato kayan mu a wurinsa ba ai wadda muka samu kayan mu a wurinsa shi za mu kama kawai inna idan la zalimuna idan dai muka kama wani a cikin ku wadda ba mu samu kayan mu a wurinsa ba to ai mun kasance cikin azzalimai kenan na'am فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد خذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف الله أكبر.
فلنبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما استيأسوا منه كلسوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد كذا قد كذا عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين to shikenan bayan shi sarkin ya ce Allah ya tsare ni in kama wadda ba mu samu kayanmu a wurinsa ba to sai shi babban nasu shine yahuda sai ya koma gefe sai ya samu sarkin ya samu annabi yusuf kenan ya ce ya kai sarki mun bi ka da lallami magana ta lallama amma kaki to mu fa zan yi ihu suna da wani abu nasu na jininsu da yake gidan annabta ne suna da abubuwansu na mu'ujizozi da karamominsu ya ce zan yi ihu idan na yi ihu to duk matar da take da ciki a garin misira nan sai cikin ya zube to shi kenan da ya fara zuciya sai fara kumbura sai gashin bikinsa duk ya tashi sai ya faffasa rigarsa to kuma al'adar su idan suka yi hakan ransu ya ɓaci suka yi haka su dukkan su ƴaƴan annabi yaqubu to ɗaya a cikin su idan ya je ya taɓa ka to sai kuma ka sace kamar taya to annabi yusuf da ya ga ya fara kumbura gashinsa ya fara wannan sai annabi yusuf sai ya taɓa shi haka shi kenan sai kuma sai ya sace gaba ɗaya amma har lokacin fa su ba su gane annabi yusuf dan uwansu bane saboda ya sa rawani na amawali din nan ya rufe fuskarsa baya yarda su gane shi to shikenan wannan ma sun yi ta gagara shikenan sai suka kira juna suka fara mitin falan mastai asu Allah madaukakin sarki yace da suka fidda tsammani cewa ba yadda za a yi fa yanzu kan ba wata hanya kawai shikenan kala su na jiyan sai suka suka matsa gefe suka fara mitin su ya su ƴaƴan annabi yaqub kenan qala kabiruhum to shikenan sai babban nasu raubilu aura ko kuma shi yahuzan sai yace mu sauran ƴan uwan nasu yace alam ta'lamu anna abakum kada kaza alaikum mawsiqan min Allah shin kun manta ne baban ku fa ba ya dau alƙawari ba ya dau alƙawari a wurin mu da Allah tabaraka wa ta'ala sai da muka masa alƙawari cewa za mu dawo masa da ɗansa sannan ya ba mu ɗannan muka fita ko kun manta ne wa min qablu ma farrattum fi yusufa ya ɗau alƙawari da ku gaba ɗaya tsakanin mu da Allah cewa za mu dawo masa da ɗansa kun ga fasakacin da muka yi akan ɗan uwansa yusufa falan abrahal arda yace to ni dai gaskiya magana ta gaskiya ba zan bar wannan kasar ta misra ba ina nan nima a misra ba zan koma can babila ba can kan'ana kenan hatta ya azana li aji sai dai in uban nawa ne ya yi izini ya turo ya ce a ce in koma amma in ba ce in koma ba ni ba zan koma ba saboda na san alkawarin da muka yi da shi aw ya hukuma Allahu li wa huwa khairul hakimina ko kuma Allah ubangiji ne wani hukuncin sa wajen tsiran dan uwan namu Binyamin ya samu ya tsira sannan mu koma da shi tare amma in ba haka ba to ni ba inda zan je wa huwa khairul hakimina Allah ku shine mafi adalcin dukkan masu hukunci. Na'am.
ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين
Irji'u ila abikum faqulu ya abana inna ibnaka sarak wama shahidna illa bima alimna wama kunna lil ghaibi hafizina sai shi wannan yahudan yahuda kenan sai ya ce musu to shikenan irji'u ila abikum ni dai ba zan koma ba ina nan amma ku ku koma zuwa ga baban naku wato baban su kenan gaba ɗaya faqulu ku ce masa ya abana ya kai mahaifinmu inna inna ibnaka saraka haƙiƙa ɗanka fa yayi sata wa ma shahidna illa bima alimna kuma mu ba mu shaida komai ba sai abun da muka gani mun gani an zo an farke buhunsa kuma an samu kwanon awo na sarki saboda haka mu mun ga wannan abun da idonmu sannan kuma wa ma kunna lil gaibi hafizina mu kuma ba mu san gaibi ba ba ma kiyaye wa gaibi na Allah ne Allah ne ya sani mu dai abun da muka gani mun ga an farke buhunsa an fito da wannan abun awun na sarki saboda haka ku gaya masa haka na واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون sai suka ce wa ba suka ce yace ku gaya wa baban naku ku ce was'alil qaryatan lati kunna fiha ya bincika ya tambayi garin da muka fito daga ciki shine misra zai ji labari cewa an kama dan nasa yayi sata wal iran lati aqbalna kuma ya tambayi wannan ayarin da muka dawo da su kenan ayari mutanen kan'anan da suka tafi da su wannan au to ya tambayi wannan ayarin zai ji labari a wurin su eh wa inna lasadiquna wato zai gane lalle mu gaskiya muka yi masa ba ƙarya muka masa ba na'am qala bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil Allah asa Allah an yatiyani bihim jami'a Allah إنه هو العليم الحكيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو السميع الحكيم وشيكنان da suka gaya wa annabi yaqubu haka sai annabi yaqubu ya ce bal sawwalat lakum anfusukum amra wannan dai zuciyoyinku ne kawai suka riya muku wannan abubuwa da kuka aikata eh kawai kun yi ne zuciyoyinku ne suka zayyana muku wannan abubuwan da kuka aikata ne amma ba komai fa sabrun jamilun zan yi haƙuri haƙuri mai kyau amma fa asallahu an ya ce ni bihim jami'an yace ya kusata ma Allah zai zo mun da su gaba ɗaya da Yusufun da Binyaminu da shi Yahudan da ya zauna yace ba zai dawo ba yace ya kusata Allah zai zo mun da su gaba ɗaya gaba ɗayan su innahu huwal alimul hakim shi yace innahu haqiqa shi Allah huwa al'alimu shi ne masani bi hali da halin da nake ciki alhakimu kuma gwani ne fi sun ibi cikin ayyukansa wannan aya duk mutumin da aka sace masa wani abu idan ya karanta ta Allah zai dawo masa da abun ana karanta ta adadinta dubu da ɗari ɗaya da sha ɗaya eh ka dinga ka in misali mashin ne ko mota ko wani abu ne sai ka dinga hango abun a zuciyarka kana cewa asallahu an yati ni bihim jami'an innahu huwal alimul hakim to insha Allah Allah zai dawo maka da kayan da aka sace maka na'am وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو خزيم shikenan annabi yaqub sai ya ba su baya ya rabu da maganar da suke wa qala sai ce ya asafi ala yusuf ya bakin cikina yayi kaman ihu haka yace wayyo Allah yusufa ya bakin cikina akan wannan dana yusufa yayi ta kuka wabba yabdad ainahu har idaniyarsa saboda kuka wannan bakin idon ya shafe farin ya rufe masa idon ya dawo baya gani saboda kuka min alhuzni na bakin ciki fahuwa kazim ya dawo magmumun wato mai bakin ciki ya koye bakin cikin kuma baya bayyana shi sai kuka kawai yake sai nan ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba al'ummar da Allah ya bata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai al'ummar annabi Muhammad yace dan da an ba su da annabi annabi Yaqub ba zai ce ya asafe ala Yusuf ba ba zai ce wayo bakin ciki na akan Yusuf ba da sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da lokacin ba a ba su ita ba mu ne kadai aka bawa in bala'i ya zo ma sai ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قالوا تالله تبتغ تذكر يوسف حتى تكون هربا او تكون من العالمين shikenan ya yi ta kuka kullum yana cikin bakin ciki saboda rasuwa saboda batan da dan sannan yayi a Yusufa da kuma Binyaminu da kuma ɗaya dan nasa da ya kidawo ba kalu sai suka ce masa su wato wa'annan sauran ƴaƴan nasa da jikoki suka ce tallahi tabta'u tazakuru Yusufa wato la tazalu tazakuru Yusufa kenan kai dai ba za ka kushe ba za ka gushe ba kana ta ambatan dan nan naka Yusufa hatta ta kuna haraban wato har ma ka kasance wata cuta ta same ka au ta kuna min alhalikina ko ka kasance cikin wanda zai mutu saboda tsabar bakin ciki kana ta tuna shi kana ta kuka a kai to wata cuta ta je ta same ka ko kuma ka je ka halaka ma gaba ɗaya wato ya mutu kenan na قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون sai annabi yaqubu ya ce musu inna ma ashku basi ni dai ina ƙaran wato babban bakin cikin nan na na rasa annabi yusuf da nayi wa huzni da bakin ciki na wanda bai kai wancan basin ba karamin bakin ciki kenan na rasa binyaminu da shi ɗaya ɗan ɗan nasa ina kai ƙaran wannan bakan cikin nawa ilallahi zuwa ga Allah wa alamu kuma na san min Allah daga Allah ma la ta'lamuna na san abin da baku sani ba daga Allah yace saboda Allah ya nuna masa cewa Yusufan nan nasa yana rayu kuma Allah zai dawo masa da shi mala'ika jibrila ya gaya masa ya tambayi mala'ika jibrila ya tambayi mala'ikan ɗaukar rai ma yace masa ka san su annabawa suna magana da mala'iku yace ɗana yusufan nan kam ka karɓi ransa ne yace ɗanka ban karɓi ransa ba yana nan to shine Allah ya masa isharar da cewa Allah zai dawo masa da su gaba ɗaya to shine yake ce musu shi ya san abin da suka ya san abin da basu sani ba akwai abin da ya sani daga Allah wanda su basu sani ba na'am يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون shikenan sai yace wa sauran ƴaƴan nasa yace ya bani ya ku ƴaƴana izhabu ku tafi ku koma can misra din fatahassasu min yusufa ku je ku yi ta bincike ku yi ta neman labarin shi yusufa wa akihi da dan uwan nasa ku yi ta neman labarin wala tai asu min rauhillah kar ku wato kar ku ɗaya tsammani daga rahamar Allah ku je ku ta bincike innahu la ya'asu min rauhillah illa alqaumul kafiruna ba yace innahu yadda sha'anin yake la ya'asu min rauhillah babu ma babu mai wato babu mai cire tsammani daga rahamar Allah illa alqaumul kafiruna sai dai mutane kafirai ku je ku ta bincikawa za ku samu labarin insha Allah
فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهل- وأهلنا الدر وجئنا ببداءة مزجاة فأوف لنا القيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين to shi kenan har ma sun koma misiran kenan yanzu da suka koma sai suka je suka shiga fadar annabi yusuf da suka samu annabi yusuf din sai suka masa magana shine allah ne yake cewa falamma da kalu alaihi yayin da suka je suka shiga kan fadar annabi yusufun qalu ya ayyuhal aziz sai suka ce ya kai wannan sarki ne girma masana wa ahluna durr haƙiƙa wato yunwa da talauci ya same mu mai tsanani da mu da iyalanmu gaba ɗaya waji ina bi bida'atin muzjatin gashi kuma mun tafo maka da wasu 'yan kuɗin mu amma ba masu kima ba ba su da kima 'yan kuɗin namu saboda haka fa'aukilan alkhaila ka mana awu ka cika mana mudu awu wa ka cika mana awun da zaka mana wa tasaddaq alaina kuma ka mana sadaka ka ƙara mana da sadaka inna Allah ya jazi mutasaddiqina hakika Allah ubangiji yana sakawa masu yin sadaka Allah zai saka musu to anan za a yi za ka iya tambaya ka ce an ce annabawa ne amma kuma ga sun ce wata saddaq alaina ka mana sadaka shi kuma annabawa ba sa cin sadaka to sai a baka amsa a ce ai a zamanin annabi Muhammadu ne sallallahu alaihi sallama aka haramta wa annabi da ahalin gidansa cin sadaka amma sauran annabawa da suka wuce su ba haramta musu cin sadaka ba ɗaya kenan na biyu kuma a magana mashuriya ma su ba annabawa bane su ƴaƴan annabi yaqubu su ba annabawa bane annabi yusuf ne da shi ne annabi to kaga tunda su ba annabawa bane ma babu maganar cewa ba za su ci sadaka ba kenan na'am قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذا أنتم جاهلون قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون sai annabi yusuf sai tausayin su sai ya kama shi da tausayin su ya kama shi sai ya ce musu hal alimtum ma fa'altum bi yusufa kuna tuna abin da kuka yi wa dan uwanku nan yusufa kuka yi ta dukansa kuka sai da shi duk kuna tuna wannan abu kuma bayan kun kun ta dukansa kun jefar da shi kun rabu da shi kun daina ganinsa sai kuka mayar da kiyayyar kuma kan dan uwan nasar bilyaminu iz antum jahiluna yayin da ku kuke wato kun jahil ba ku san yadda yusufan zai dawo ba ba ku kun jahilci yadda yusufan zai dawo kun manta da abin da kuka yi wa yusufa kuka yi ta dukansa kuka jefa shi a rijiya kuka yi ta masa abubuwa bayan kun daina ganin sa kuma kuka zo kuka yi wato wannan kiyayyar kusa ne da ita kan dan uwan nasa Binyamin iz antum jahiluna ma yaqulu ilayhi amru yusuf yayin da kuka kasance ku kun jahilci yadda lamarin annabi yusuf zai zai dawo kuka masa haka na to da tausayi ne ya kama shi sai ya gaya musu haka da ya gaya musu haka kawai sai ya cire hijabin ya cire wannan rawanin da da ya sa a fuskarsa na amawali sai suka gan shi karara to amma duk da haka suna cikin kokonto saboda rabonsu da shi shekara 20 ran da suka jefa shi a rijiyar nan zuwa dawowarsa misira ya shiga firzin ya fito shekara 20 saboda haka sai suna kallonsa wani irin kallo haka ga fuskar kamar ta yusufa amma kuma kamar ba shi ba to da ya ji tausayinsu sai ya yaye wannan amawale to shi kenan sai suka ce na'am
قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا Allahu akbar Allahu akbar إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين نعم الله أكبر قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين shikenan da ya cire wannan amawalin ya gaya musu wannan maganar sai suka kalle sai suka ce a'a ai naka la'anta yusuf eh suka ce ashe yanzu kai ne yusufu sai ce ana yusufu wa haza aki ya ce ni ne yusuf wannan kuma dan uwan nawa ne binyamin eh kad manallahu alaina ku raba tsakaninmu da shi kuma gashi Allah ya mara baiwa ya sake tara tsakanina da shi sai sai innahu man yattaki hakika duk wanda ya ji tsoron Allah wa yazbir yayi hakuri alama ya naduhu bisa abin da ya same shi to fa inna Allah la yudhi'u ajra al-muhsinin Allah baya tozarta ladan muhsinai to wannan haka rayuwa take kar ka yarda dan wani yana ƙasa da kai kana ganin sa karami kai ta walakanta shi baka san me Allah zai yi da shi sai ta yi kai kai ruku'u shi kuma ya dago eh haka abu zai ci aiki eh kai ta walakanta mutum da yana karkashin ka baka san me Allah zai yi da shi sai a zo kuma kai kai ruku'u shi kuma sai ya dago ka zo kuma ka rasa inda za ka yi to shi ne eh haka ne na'am قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لكاذبين shikenan sai suka ce wallahi Allah Allah ubangiji ya fifita ka akan mu Yusufa wa in kunna lakadibina mu ko mun kasance masu kuskure duk abin da muka muka kuskure Allah ya fifita ka akan mu mu duk abubuwan nan da muka muka kuskure ne ka yafe mana kuskure ne na'am قال لا تثريب عليكم اليوم Allahu akbar يغفر الله لكم Allahu akbar وهو أرحم الراحمين
قال لا تسريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين sai annabi yusuf ya ce ai babu wani zargi a kanku ba wani zargi a kanku ya gafiru Allah lakum Allah ya gafarta muku Allah ya gafarta muku wa huwa arhamur rahimin shi ne jin tausayin shi ya shi ne mai jin tausayin kowane mai tausayi shi ne mai jin kan kowane mai jin kai kenan ya fi kowa jin kai saboda haka babu wani abu ba wani zargi a kanku Allah ya gafarta muku wannan manzo Allah ma sallallahu alaihi wa sallam lokacin da kafirai suka fitine shi a garin Makka ya zamanto manzo Allah saboda fitinan kafirai suka dinga karkashe masa habbai da izaya iri iri sai da suka yi manzo Allah ya fita ya bar garin Makka to ranar da zai bar garin Makka da ya fita bayan gari sai juyo ya kalli Makka ya ce Allah ka sani a duk garuruwan Allah ba garin da nake so irin wannan garin ba don yake cewa makka ke ce mafi soyuwa a dukkan garuruwan Allah ba garin da na fi so irin ba don mutanen ki sun fidda ni ba da ban fita ba manzo Allah ya faɗi haka yana kallon makka yace to Allah ka fidda ni daga cikin garin da nake so Allah ka kai ni garin da kake so to shine sai Allah ya kai shi Madina kaga Allah ya fi son Madina kan Makka kenan shi manzo haka annabi ya faɗa yi eh yace Allah ka fidda ni a garin da nake so Allah ni kuma ka kai ni garin da kake so to shine sai Allah ya kai shi Madina to manzo Allah ya je Madina ana nan ana ana ta fama ana ta fama wani karo manzo Allah sai zo ya fatu Makkata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya yi fatu Makkata ya shigo garin Makka da sojoji wajen wajen mutum dubu goma suna kewaye da shi kawai ana ta zikiri aka shigo garin makka to da ya zo ya shigo garin makka sai ga kaskan kafuran da suka masa wannan izaya sai ga su sun zo duk sun taru a nan a nan wajen safa da marwa suka taru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kalle su ya ce mata me kuke tsammanin zan zan aikata akan ku me kuke tsammanin zan muku sai suka ce alheri akun karimun ibnu akin karimu suka ce kai ai dan uwa ne mutumin kirki dan dan uwa mutumin kirki sai manzo Allah ya ce shikenan na gaya dan gaya muku kamar yadda dan uwa na Yusuf ya faɗa la tasriba alaikum al-yawma yaghfir Allah lakum eh yace babu wani zargi akan ku kawai izhabu fa antum mutlaqa eh yace ku tafi kawai ku saka kuri eh shikenan kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya muku yadda dan uwansa Annabi Yusuf ya faɗa na'am اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي ياتي بصيرا واتوني بأهلكم أجمعين to sai ya tambaye su da yake an gane juna kuma suna ta kuka sai ce ina labarin babanmu ya babanmu suka ce baban baban ka yana can yana ta kuka tun da ya rabu da kai kuka yake saboda kuka ma har idanunsa sun dawo baya gani wannan farin idon ya rufe bakin gaba ɗaya baya gani ga wasiƙa ma da ya bayar ya ce mu baka ga yadda wasiƙar take annabi yakubu ya rubuta wasiƙa ya ce ku ba shi to sai suka ba shi sai annabi yusuf ya karanta wasiƙa ga yadda wasiƙar take annabi yusuf ya eh, annabi yakubu ya ce masa bismillahir rahmanir rahim min yaquba ibnu ishaq ibnu ibrahim ila aziz misra assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh fa inni ahmaduka أحمدك إن- إن- فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو yace wasiƙa daga annabi yaqubu zuwa annabi yaqubu dan annabi ishaqa dan annabi ibrahim zuwa ga sarkin misira ya ce ni ina gode maka ina gode maka Allah Allah da babu wani Allah sai shi ma abin bauta da gaskiya sai shi amma ba'adu ya ce bayan haka fa inna ahlu baitin muli'un bina asbabul bala ya ce amma mu ahlul baiti wato su ahlul baiti ne gidan annabta ne ya ce mu wato an an an makala mana bala'i duk inda muke muna cikin bala'i daga wannan bala'i ya same mu yana karewa sai wani bala'i daga wannan bala'i yana karewa sai wani bala'i daman su mutanen Allah ba sa rabuwa da bala'i eh idza ahabballahu abdan ibtalahu bi manzo Allah in Allah yana son bawa to ya dinga jarraba shi to shine annabi yake annabi Yakubu yake cewa fa inna ahlu baiti mulikum bina asbabul bala' ya ce mu ahalin baiti daman mu an makala mana bala'i kana jaddi ibrahim ulqiya fil nar yace kakana annabi ibrahim shi ma haka aka dauke shi aka jefa shi a cikin wuta faj'ala Allahu alaihi bardan wa salama Allah ya mayar masa da wutar ta dawo mai sanyi mai aminci bata cutar da shi ba wa amara Allahu jaddi an an an yazbaha an yazbaha yace kuma haka Allah ya sa ya yi umarnin a yanka kakana shine annabi Ismaila fafaddahu Allah bima faddahu daga ƙarshe Allah ya fanshe shi da abin da ya fanshe shi ya fanshe shi da rago kenan yace wa kana li ibnu yace ni ma kuma na kasance ina da da wa kana min ahajjin nas ilayya dan nan nawa ya fi ko na fi son sa akan dukkanin ƴaƴana mai suna Yusuf yace fafaqatuhu sai na sai na rasa shi na rasa shi ya ce yawa sai na rasa shi fa a zahaba huzni alaihi nura basari to shi kenan daga nan sai bakin cikin rabuwa da shi har ya tafiyar mun da hasken ido na na dawo ba na gani shi bai san annabi yusuf ya ce gaya maganar da shi ya tura wasiƙar amma bai sani ba wa kana lahu akun min ummi sannan kuma yana da dan uwa wanda suke uwa ɗaya da shi kuntu idza zakartuhu da mamtuhu ila sadari yace in na tuna annabi yusufun dan nawa yusufun sai in kama wannan dan uwan nasa binyamin sai in rungume shi in sa shi a kirjina fa udhiba anni ba'du wajadi idan nayi haka da shi sai sashin bakin cikin da yake zuciyata sai ya fita sai in samu sauki wa huwa al-mahbus indaka gashi kuma yanzu ka kama shi yana wurinka sai yace wa inni ukbiruka in ji annabi yakubu ya ce ni ina kai sarki ukbiruka ina ba ina sanar da kai inni lam asrik ni ban taba sata ba wa lam alif sariqat kuma ban taba aihuwan da barawo ba ni ban taba sata ba ban kuma aifi da barawo ba saboda haka ko ka sake mun dana ko in maka wata addu'a irin tamu ta gidan annabta wadda sai ta riske jikokinka har guda bakwai annabi yusufu da ya karanta wasiƙa sai ya da shi ake sai ya fashe da kuka ya yi ta kuka ya yi ta kuka to shi ne sai ya ɗau rigarsa da ya ɗau rigarsa sai ya ce iza hagu bi kamisi haza ku tafi da wannan rigar tawa asalin rigar rigar annabi ibrahim ne wadda take jikinsa wadda da aka jefa shi a wuta tana jikinsa lokacin da allah ya ce wutar ku ni bar da salaman ala ibrahim to rigarsu ce ta gado to shi kenan sai annabi yusuf sai ya ba da rigar ya ce ku kai wa baban nawa fa alquhu ala wajhi abi in kun je ku jefa masa rigar akan fuskarsa ya ji basiran ganinsa zai dawo wa tuni bi ahlikum ajma'ina kuma idan ganinsa ya dawo to ku ebo iyalanku gaba ɗaya iyalanmu ku tafo mun da su zuwa misira na'am ولما فطرت العير قال أبوه إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون to lokacin da wannan ayarin suka taso daga misra za su tafi kan'ana da rigar za su taho wajen shi annabi yaqubun kenan sai annabi yaqubun sai mu'jiza irin tasu ta annabawa sai yake wa jikokin nasa da sauran ƴaƴan da yake tare da su a gida sai sai inni la ajidu riha yusufa ni fa ina jin kamshin annabi ina jin kamshin dana yusufu laula an tufanniduni yace ba don kada ku ce rikicin tsufa ba da yake damuna da sai in ce muku ni fa ina jin kamshin yusufa yana tafo sai ya gaya musu haka eh na'am قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم
to qalu tallahi innaka lafi dalalikal qadim qalu lahu sai wa innan jikokin suka ce wa annabi yaqub tallahi innaka lafi dalalikal qadim haqiqa wallahi mun rantsa kai dai kana nan cikin soyayyar ka tsohuwar soyayyar nan kai yusufan nan da kullum maganar su kake to kana cikin wannan soyayyar ita ce kawai kike damunka suka gaya masa haka na'am فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه الله أكبر.
فارتد بصيرا Allahu akbar قال ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون فشيكنان da suka iso garin Kan'ana shi Yahudan babban ɗan yana rike da rigar Annabi Yusuf da bai bashi shikenan sai ya jefa wa baban rigar a fuskarsa yana jefa masa kawai farkar da basira sai idon sai ya buɗe kawai sai annabi yaqubu yake musu alam aqul alam aqul lakum inni a'lamu min allahi ma la ta'lamuna ban gaya muku ba cewa akwai abin da na sani daga Allah wanda ku ba ku sani ba ga idon sa ya buɗe shikenan na'am قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا Hmm.
إنا كنا خاطئين قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا كاذبين sai gaba ɗayan su sai muka ce ya abana ya kai babanmu istaghfir lana zunubana ka gafarta mana ka gafarta mana zunubinmu laifukan da muka ma din nan na wannan abu da muka yi wa annusuhu ka yafe mana inna kunna kadina hakika mu mun kasance masu kuskure to shikenan idan sa ya bude kuma sun tuba a gare shi na'am قال سوف أستغفر لكم ربي Mm.
إنه هو الغفور الرحيم قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم sai annabi yaqubu yake musu da sannu insha Allah zan nema muku gafaran ubangiji na innahu huwal ghafur shi ubangiji na huwal ghafur shine mai gafara arrahim kuma mai jin kai mai jin kai wato ya ya gaya musu haka ne da sannu zai nema musu gafara so yake sai ya haɗu da annabi yusufa idan ya haɗu da shi tunda laifin ai yusufan suka yi wa to shi kenan to sai ya nemi sai ya nemi sai su haɗu da annabi yusufin su nemi gafara sannan wasu kuma malaman suka ce a'a yana nufin zai nema musu gafara ne sai wato lokacin suhur yayi dab da asuba din nan sulusul lailil akhir lokacin karban tuba ne nan duk abin da ka roƙa Allah zai karba to shine yake nufin sai lokacin wasu malamai kuma suka ce a'a yana nufin sai daren juma'a ne saboda daren juma'a ana karɓar addu'a in daren juma'a yazo zan nema muku gafara to wannan dai kowane malami da abin da ya faɗa a kai to kuma wannan yana nuna idan mutum ya dan da- da da shi yahudan ya kawo masa rigar ya jefa masa rigar a fuskarsa idanunsa ya buɗe to sai ya zama sai annabi yakubu ya ce masa to gashi ka kawo mun babban tsaraba gashi kuma babu wani abu a hannuna na kuɗi wanda ya kamata in baka tukunci saboda tukunci abu ne mai kyau idan mutum ya kawo maka wani abu to ka bashi tukunci sai sai babu sai dai in maka addu'a sai sai hawwana Allahu alayka sakaratul maut ina maka addu'a Allah ubangiji ya sauƙaƙe maka magagin mutuwa wato Allah ya sauƙaƙe ma zafin fitar rai kenan ya sauƙaƙe ma magagin mutuwa to wannan ya nuna yana nuna muna kira daga wannan ayar cewa duk mutumin da ya kawo maka wani abu to ka dan yagi wani abu ka bashi kada mutum ya tulo kuɗi a bashi ya kawo ma ya zo ya baka ka ce fatiha da salatul fatiha Eh, ka dai ya ga masa wani abu sannan kuma ka masa fatiha da salatul fatiha amma ka zo a dunkulo kuɗi masu yawa a ce kai wa wani a kawo ma ka karɓe kuɗi ka ɓoye ka ce masa fatiha da salatul fatiha a eh, ana son fatiha da salatin fati amma yanko wani abu a cikin kudin ka ce kai ma ga shi sai ka ce kuma to daga hannunka fatiha da salatin fati to haka ne to haka ake so da kuma wannan malamai suna cewa wannan ana ana istinbadin laya a cikin wannan aya da annabi Yusuf ya ce ga riga ku kai masa rigar ta kakana ne annabi Ibrahim ku jefa masa a fuskarsa kuma da ya zo ya jefa masa sai ya warke ai kaga yana da iko daga sanya masa addu'a to amma sai ya kawo riga wanda yana nuna maka wannan ana malamai suna istinbadin za a iya yin laya da sunan Allah a baka kuma ta amfane ka amma fa laya wadda ta amsa sunan laya wadda aka yi ta da sunan Allah ko wani salatin manzon Allah ba wai irin layoyi wadda annabi yake shirka bane irin na irin gasukan kyanwa gasukan ne abubuwa na tsafe-tsafe ba irin wa'annan ba wannan layin duk shirka ne layin da aka yi su da ayar Allah alqur'ani ko salatin manzon Allah ko wata magana mai kyau to wannan ba ta da wani laifi a cikin musulunci wannan in an yi ta za a samu tsari daga Allah saboda duk abun ai sababi ne Allah ne da yake yin abun ah ba ga shi yanzu duk sun sun kagaga mana wani abu boy face mask duk inda za ka shiga zai ka ɗau wani abu ka rufe hancinka da face mask to shi face mask din yana hana cutar ta same ka ne ai ana sawa ne kawai saboda al'abdu bil asbabi eh sababi ne kawai saboda kai haka dan ka kare Allah ya kiyaye ka amma a zuciyarka in ka ɗauka wannan tasmat ɗin da kake rufe bakinka shi yake hana korona ta kama ka ai kai wa Allah shirka ya isa hana korona ta kama ka in Allah ya ce ta kama ka to amma ana sawa kuma ba malamin da zai ce ba za a sa ba ya halatta a sa saboda al'abdu bil asbab to haka irin su rubutun sha irin su a rubuta laya da ayoyin Allah a baka a sa ma ayatul kursi ko kul huwallahu ka rike da neman tsari daga Allah duk waɗannan abubuwa al'abdu ne bil asbabi ba shirka bane eh to ina ga abin da muka faɗa daidai za mu tsaya a nan Allah ya ba mu dadan sa abin da kuma muka kuskure Allah ya gafarta mana albarkatun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe dai insha Allah ina ga za mu tsari ba suratul yusuf nan insha Allah ahí también. ai idan idan kaga zai mutu ai taimakon rai duk wato duk abin da yake da hanta ka taimake shi abu ne mai kyau a cikin musulunci in ka ga ɗan adam zai mutu to ka taimake shi ba mun karanta hadisi a nan ba na karuwa wadda manzo Allah ya faɗa bagaya min bagaya bani isra'ila ko karuwa ce a bani isra'ila ta zo ta wani baki rijiya tana bin ishirwa to shikenan sai ta shiga cikin rijiya sai ta tu sai ta sha ruwa da ta fito sai ta ga wani kare yana ta lallaji wato yana cin kasan bakin rijiyar mai damshin nan yana ta lallabi sai karuwan nan ta ce a jin mamaki wannan karen shi ma yadda ishirwan nan nake ji shi ma ishirwan yake to sai ta koma cikin rijiya ta cire takalminta huffi ta ebo ruwa a cikin rijiyar ta zo ta ba wa karen manzo Allah ya ce Allah ya gafarta mata da wannan ai kaga kare ne ma ba dan adam ba bare mutum dan adam za ka ba shi jini mana ba ba shi jini No. Rin da bakwai. A ai shi karatun Qur'ani manzo Allah ya faɗa ya ce duk wanda ya karanta alkur'ani kowane harafi za a bashi lada goma manzo Allah ya ce la qulu alif lam mim harfan walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun manzo Allah ya ce ban ce alif lam mim din shine harafi ba yace sai dai alif din harafi ne lamin harafi ne mimin harafi ne kaga lada 30 kenan yawwa to abinda ake nufi idan mutum ya yi sallah shi kadai za a ba shi lada ɗaya tak in ma fa an karfi sallah ba an karanta ba ibnu ashir ne ko wane ne yake cewa sallah tana da matsaloli dubu goma sha biyu yanzu a zo a sa a sa igiya a tare masallacin nan a ce dukkan mu kowa sai ya irga matsala dubu uku ta sallah sannan ya fita to ban san ku faƙi hai bare muka duba za mu iya irga dubu ɗaya ma zai wahala mutum to tana da tana da shi guda dubu goma sha biyu in ji ibnu aisha ko saboda haka ita sallar jam'i ana faɗaitar da mutane ne idan ka je sallar jam'i ko ya kai Allah ya karɓe ka idan ka zo kai sallah kai ɗaya za a baka lada ɗaya amma fa sai in ka iya sallah ka cika rukuni ka cika sujjada kuma ka yi sallar zuciyarka ka fuskanci Allah kamar yadda mai alam yake cewa idza ataita ila salati fa farriq qalbaka min ad-dunya wa ma fiha wastagil bi muraqabati maulaka allati tusalli li wajhihi ko to sai ka dawo haka sannan a karɓi sallah in an karɓa sai a baka lada ɗaya to amma idan ka zo kai jam'i to Allah ubangiji sai ya duba zuciyar limamin naku idan aka ga shi limamin ya fuskanci Allah a cikin zuciyarsa to albarkacinsa sai a ce duk an karɓi sallar taku idan aka duba limamin aka ga shi ma zuciyarsa cuwatuwarsa ce ta dame shi sai a koma sahu na farko na bayansa sai a yi ta dubawa mala'iku su ta duba Allah ya duba idan akwai mutumin da ya fuskanci Allah a ciki sai a karbi sallah idan babu a wannan sahu na bayan sai a duba duk cikin masallacin ku da kuke jam'i akwai wanda ya fuskanci Allah a cikin ku in akwai sai Allah ya karbi sallah idan kuma aka duba aka ga gaba ɗayan ku kowa kawai gararinsa ne a cikin zuciyarsa to shikenan sai Allah da karamcin sa yadda malamai suka faɗa sai sai ai sun taru ne saboda ni saboda haka na karɓi sallah to shi yasa ake so a je jam'i din har manzo Allah ma yana faɗa a wani hadisi yana cewa ya himmatu ya sa wani limami ya wuce ya wa mutane sallah sannan shi kuma ya sa matasa su wato a hura musu wuta su bi gidajen da mutanen da ake sallah asuba suna kwance ba sa fitowa a kona gidajen saboda saboda illar rashin zuwa sallar jam'i saboda haka jama'a kada a yi wasa da sallah a jami idan kuka duba wai yanzu kan me saura ne banda sallah din eh yanzu da za a taso sahabban manzo Allah su dawo duniyar nan su zo su shiga cikin mu su ga mu'amalar komai za su samu zero gashi komai mu'amalar ba daɗi duk abin da ake yi ba dan Allah ba dan riya eh duk babu zumunci babu abin da ya kamata komai ake yi ba dan Allah ba duk komai mun ɓata shi ko ba haka bane sallar dai ita za su zo su ga ga irin sallar da suka bari zamanin annabi har yanzu ga ita ake yi saboda haka kada mu yi wasa da sallah annabi yana cewa awwalu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamati as-salat farkon abunda Allah zai wa mutum hisabi ranar alkiyama shine sallah duk wanda ya zo da da dilarsa ta kayayyakin aikinsa ranar alkiyama iya zuwa mala'iku za su tsaye da shi su ce buɗe dilarka wato kayayyakin aikinka idan aka buɗe sai a ce ina sallah idan suka samu sallah ta cika ta yi kyau shikenan sai a ce tattare gaba ɗaya Allah ya karɓa ubilat wa sa'iru abu sai a karɓa yukan gaba ɗaya sai tafi aljanna in an samu sallah ta ba ta da kyau sai a ce duk kayan sauran aikin naka ba a su gaba ɗaya tafi wuta saboda haka sallah a tsaya a kanta sallah ita ce addinin musulunci duk wanda ya kalmar shahada ya tsaya akan sallah wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa duk mutumin da ya tsaya akan sallah biyar to yana da alƙawari da Allah Allah Allah ubangiji zai shigar da shi aljanna idan ko mutum bai tsaya akan sallah biyar din nan ba to ba shi da alƙawari tsakaninsa da Allah in Allah ya so ya sa shi aljanna in Allah ya so bai kai shi wuta ba da alƙawari tsakaninsa da Allah amma duk wanda ya tsaya akan salawatul khams kuma fil jama'a to yana da alkawari tsakaninsa da ubangiji zai sa shi a aljanna saboda haka jama'a kada a yi dinga wasa da sallah sallah tana da girma na sallar azumi ko sallar yau na a shi bai ɗau azumi ba azuminsa bai cika ba kenan to kaga ya nuna dai akwai kafara a kansa dole ya ji garin da ya je ya bi su yi sallah da sai ya yi sallah da su shi ya nuna inda ya ɗau azumin inda ba nisa ta kai nisa ba to ya yi sakaci kenan an ɗau azumi ba da shi ba kaga ya sha kafara amma idan abun da nisa kamar wata nahiya yanzu ai an taɓa zuwa saudiya daga nan najeriya muka je su sun cika azumin su talatin mu kuma azumin mu bai cika ba to akwai bambanci irin wannan za ka samu sun yi sallah saboda nahiyar mu da su da nisa eh za su iya ganin wata a wurin su mu nan nahiyar in ba mu ga wata ba mu ce a mu sai mun ga wata saboda wannan nahiyar ba mu gani ba amma in nahiya ɗaya ce yanzu ka ɗau azumi a nan gobe ka je kano sai ka samu sun ga wata gobe za su yi sallah to ya nuna azumin ka na fari da baka ɗauka ɗin nan ba ka yi kuskure eh haka a yana da inganci eh hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi eh haka ne yana da inganci akwai sahabin da an yi ruku'i an dago daga ruku dama ai sai an ce sami Allahu liman hamidahu ne ko ake cewa an dago daga ruku'i shikenan sai aka ce sami Allahu liman hamidahu sai ce hamdan kasiran tsayiban mubarakan fi to da aka idar manzo Allah ya ce waye ya yi magana ɗazu sai aka ce masa wannan aka nuna sahabin ya ce ni ne ya ce ya ga mala'iku masu yawa kowa yana ƙoƙarin ya rubuta masa ya rubuta ladansa da ya faɗa yana da kyau duk irin wa'annan abubuwa ne masu kyau
da
Allah sa mu cika da imani ya farta mana
An saurari tafsirin karatun Alƙur'ani mai girma daga masallacin Masjidil Fatimatu Zahra da ke Bypass Gombe, wadda Sheikh Naziru Idris Bypass ya gabatar. Honorable Ustaz Yunusa Abubakar ɗan majalisar tarayya mai wakiltar mazaɓar Yamal Tadeba ya ɗauki nauyin kawo muku.